فاتحة لسلسة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ بنا بهذا المحضر والتأتى في بنظرة تسلى بالظهر الحمد لله نعم فصل
رضي إن شاء الله الفائزة الرابعة عشرة من الوصايا wasiƙa ta goma sha hudu daga cikin wasiyoyi
بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim صلى الله على نبيه الكريم Allah ya daɗin salati a bisa annabinsa mai girma محمد خير الأنام wato annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama wanda yake wato fiyayyen talikai
نعم. الحمد لله الكامل godiya ta tabbata ga Allah alkamili wanda yake cikakke ne shi Allah ذاتا cikakke ne shi a zatinsa وصفة cikakke ne shi a sifarsa وإثما cikakke ne shi a sunansa وفيلا kuma shi cikakke ne a aikinsa من بكمال الكمال في سائرها إلى الله
wato wanda yake a tajalla ubangiji ya yi tajalli bi kamalil kamali da cikar cika a cikin wato duka abin da ya tajalli gare shi
نعم. والصلاة والسلام salati da aminci tabbata على قطب فلك الجمال a bisa kudubin nan na da'irar wato jamala eh وعين حضرة الجلال kuma wanda yake shine hakikanin hadarar dalala ita ma
ورضوان الأتمي yadda mafi cika ta tabbata
على الوارث في كل حال yadda ma- yadda mafi shiga ta tabbata a bisa wanda yake shine magajin halara a kowane hali
الداعي إلى الله wanda kuma shine mai kira zuwa ga Allah وسره annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama wa sirrihi kuma shine sirrin Allah بلا قوال الأفعال azantutukansa da ayyukansa duka
أما بعد bayan abin da ya gabata na wannan shimfiɗa da shehu yayi ومن كاتب اسمه الإبراهيم wannan sako ne daga wanda ya rubuta sunansa a ƙarshen wannan rubutu da yayi wato shehu Ibrahim radiyallahu anhu kamar da zamu gani a ƙarshe إلى إسراره في الله wannan wasiƙa ce daga shehu radiyallahu anhu ya zuwa ga ƴan uwansa a cikin Allah
وفي الرسول kuma ƴan uwansa cikin manzo sallallahu alaihi wasallama وفي الشيخ kuma ƴan uwansa a cikin shehu tijani المقدم البركة wato shine muqaddamin nan wanda yake mai albarka
الحال سالم shine Alhaji Salim ومن أخوته da kuma dan ƴar uwarsa shi Alhaji Salim din المقدم الحاج معاذ shine muqaddami Alhaji Mu'azu wannan takarda ya zuwa gare su da su su biyun nan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh موجب إعلامكم ina sanar da kun ji shehu بأني سمعت ما أنتم عليه cewa na ji abin da kuka faɗa na ji abin da kuke kansa alhamdulillah na ji yadda kuke
ولله تعالى الحمد Na gode wa Allah tabaraka wataala na samu labarin yadda kuke
من الإقبال إلى الله na daga fuskantar ku zuwa ga Allah tabaraka wataala والاستقلال da kuma shigaltuwa ku da Allah عن كل ذات له gaba da duk wani ba Allah ba
ومن غيري أوصيكم دائما Mm.
بجانب الحق cewa kuma ni ne muku wasiya tutar wato ku zama a janibin gaskiya ko da yaushe وأوصيكم بالصبر على ما يصيبكم من الناس kuma ina muku wasiya ku dinga yin hakuri ku dinga yin juriya a bisa da abin da yake shafa ku daga mutane abin da mutane suke aikata muku على wanda suke a azaul hadarati dama su abokan gaba halara ne ba santa suke ba duk abin da ake yi na lamarin halara ba sa su to duk abin da yake fitowa daga gare su yake shafar ku na daga cutarwa da abubuwa marasa daɗi to kuna muku wasiya ku dinga hakuri ku dinga juriya a kansu
wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ne ga masu tsoron Allah ya ayyuhalladhina amanu ya ku wanda kuka ba da gaskiya ga Allah in tansurullaha yansurkum idan kun taimaki Allah to ubangiji zai taimake ku wa yusrik ta'alakum sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala zai tabbatar da gatukan ku na'am ashaddu an-nas bala'an mafi tsananin mutane wajen bala'i wato wanda bala'i ya fi shafa fiye da kowa al-anbiya su ne annabawa ba wani wanda ya fi annabawa shiga masifa ko shiga hali ko shiga bala'i samu kansa a cikin lamari annabawa wannan iri-iri wani ma kwantar da shi aka aka kalli gabas aka yanka wani ma annabin da ransa yana ji yana gani aka sa zarto aka dinga yankan kansa har sai da aka dire aka raba shi biyu nawa suka kashe daga cikin annabawa falima taqtulna anbiya Allah in kuntum mu'minin ko Ba haka Allah yake ga banu Isra'ila ba an kun ce kuma soyayya Allah ne to me yasa kuke kashe annabawan Allah idan ya turo su inda daga sai ku mu'mine ne ya za ku dinga kashe annabawa kashe su aka dinga yi wanda ba a kashe din ba to ba a bashi ya zana lafiya ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ba a yi masa wannan aika aika ba amma an ta neman ransa an ta masa abubuwa marasa daɗi a jefe shi a fasa masa kafa kaza a je yaki a tsaga masa kulkuki sallallahu alaihi wasallama yazo yana sallah a zuba masa sala a bayansa abubuwa da na cin fuska kala kala ka annabi Musa mun ci tabbata gare shi ma haka ya sha to ashe wannan duk wannan musibin sai sun maka cewa ba wai yana nufin in mutum ya ga yana samun kansa cikin bala'a irin wannan da inkare inkare irin na magauta kuma sai ya dauka cewa shi ko sun bata da Allah ne shi sa ake masa haka ba haka bane wannan ba shi ke nuna na Allah ba na Allah din ma galibi shi yafi samun kansa a wannan musifar eh wanda ba na Allah ma wai bai cika samun kansa a cikin haka ba tun daga dai annabawa su suka fi kowa kusa ga Allah a kuma su suka fi kowa shiga cikin irin wannan musifin da wannan bala'a
al-awliya bayan su kuma a martaba wajen shan wahala sai waliyai kuma ba wanda ya fi waliyi kuma shan inkari bayan annabi eh annabi ya sha ta sa sifata kuma in waliyi ya zo shi ma haka an dinga kenan ko da ransa ko bayan ya rasu ma har yanzu nan shi tutani ya huta ne har yanzu nan shehu bara Allah ya huta ne wani annabi wani shehu ne to kaga ya huta sai ya rikadir kowa dukkanin su ba wanda kaga ya huta har yanzu da masu ran da wanda suka gabata duk kullun cikin inkari a gani
wa alamu ku sani
anni ala tazarri Shehu Ibrahim ya ce ni din nan duk da kankantar shekaru na qusuri ilmi kuma duk da karancin ilimi na a ne mutum wa ma fi fiddin kuma duk da rauni na ma cikin lamarin addinin uzi billahi haqqa billahi amma an cutar da ni a cikin halin bin Allah haƙiƙanin cutarwa ba irin cutarwar da ban gani ba gashi nan dai yana gaya mana wani bangare daga cikin ta a cikin sarumin wasan ragawani mazzaqu jildi jiharan akhrajuni min makani sun tsaga fata ta kirikiri da ranar Allah amma an rama sani an fasa min jiki jini na zuba da jifa da duwatsu da kaza duk ba abin da bai ba akhrajuni min makani sun fitta ni daga gidana ma an kore ni daga gari na daga gidana duk ina ji na gari sai na hijira na ban musu garin wanda kuma duk wannan laifinsa shine bin Allah duna zambin gaira annihu bada hafijinan ba laifin tsaye ba na zaune laifi na guda daya gurin su shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine a cikin zuciyata na ce ba na son kowa sai annabi ban riki kowa ba sai hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai duk wanda yace Allah zai bi ko hidima zai ga addinin Allah to ya shirya dauka ya nada gammo ya daura a kansa tunan dan musifu na tafi na tafi mhm wa ramani bil kufri sun jefe ni ma da cewa a'udhu billahi kafirci abinda muke kadin su ce kafirci ne ma faila din nan yanzu ba abinda ba a faɗa kwanan nan da wannan waya zo muliji nan yanzu kamar ya fushi da kuka ya ta ga mu halin da suke ciki a ƙauyen su yanzu da kace kai dan faila ne gara baka fito kace kai kafiri ne ka dan fi samun sauki sauki ma kila gun mutane eh a- da an ce ga dan faila ji ake ai shikenan ga wani fir'auna an samu ko wani abuja musifa iri iri halin da suke ciki yanzu da irin wannan irin abin da shehun ya gani ya ma fasa girma radiyallahu ta'ala anhu.
wa tafaddul sun jefe ni da fasikanci cewa wai fasikanci ma muke wa tahlilil haram sun jefe mu da cewa muna halatta haramun wa qalil arham sun jefe mu da cewa muna yanke zumunta
wa ifsad tariqat sayyid wasu kuma sun ce ma muna ɓata ɗariƙar shi tijjani ma ɗariƙar da jirgin ma ita ma mun zo mun lalata mun kawo wani abu daban a cikin ta fi إنكار ما ليس فيها eh wai sun ce mun kawo abin da baya cikin dariƙa shine tarbiyya dinnan da ake yi da neman sanin Allah da ake yi sun ce ma mun shigo da wani abu daban baya cikin dariƙa tijaniya وابتلاء الكريم على على الله da kuma sun jefe mu da cewa muna kirkirar ƙarya muna danganawa ga Allah tabaraka wa ta'ala وسير sun ce ma wai tsafi muke yi shi yasa wai yara suke bin mu ko ko a'a mutane suke bin mu suna baci ba gani
والجنون sun jefe mu da tabin hankali ma sun ce ma ba mu da hankali duk ba abin da ba faɗa mun ba to yanzu inda shehu duk ya dauki wannan kai kuma wa kake shehu ne yake wannan wannan gashi duk an gaya masa wa'annan abubuwa duk ba abin da ba yi ba shehu sani yaqubu Allah ya jidda masa rahama radiyallahu anhu ya ga mana yace an yi lokacin da a gidan shehu radiyallahu anhu aka dora tukunya za a dafa abinci to sai an yi sa'a tukunya kamar ta biyar ko ta bakwai ta dahu amma za a ɗora tukunyar sai an zuba ruwan sai ruwa ya tafasa an zuba targe an yi waye idan suka fara yau jifa daga waje magauta duwatsu a dinga kirnanowa cikin gidan shu kaka kau kaka kau a samu tukunya a kwaɗe ta dama tukunya ƙasa ta fashe talgen ya malale ya kashe wutar amma shi zai ci kan wanda ya magana kan wanda ya magana a ɗauko wata tukunya sabuwa a sake dasawa a kuma tashin sabuwar wuta a kuma zuba ruwa a yi talge a yi komai sai abinci ya kuma ɗauka hanya wani dutsen ya ƙara shigowa gidan shi ma ya fasa ta shi ma ya malale shau ya ce kan wanda ya tanka a kuma ɗauko wata a kuma dasa haka za a ta yi in an yi sa'a dai wanda ta dahu shi kenan ta dahu amma in za a yi so nawa ba wanda zai tanka shi ba zai ci ba za a yi magana magauta ke wannan kuma abin mamaki in aka gama abincin to su masu yau jifan nan da su za a ci kila ma sai sun riga ci kafin mutan gidan su ci dan abincin da ake a gidan shehu na na gari na gari ne gaba ɗaya ko na unguwa ne duka dan ma haka duk gidajen shehu ne za ka gane da haka suke an gama abinci a fakwasa a farantai a waye a fita da shi a aji kuma kowa ma ya ci to su masu wannan jifan su za su fara wanke hannun su ne fa da su za a ci abincin to da duk irin wannan musibin ba wanda shehu ba a gani ba daga Allah ta'ala ne
وبعده من الأفعال ما لا يأتي بهذا الكلام an aikata min abubuwa iri-iri wanda alƙalami na ma ba zai iya rubuta su ba in ce zauna ma dinga lissafin abubuwan da aka yi ai ba ba zan iya rubuta ba وصلى بالله amma duk nayi hakuri dan Allah وصفت فينا na nemi lada a cikin duk wannan ورفعت عدد الخالق عن يمينه himmati همته na daga na dauke himmata ga barin halitta bana kallanta حتى لا يقول الخلق مني ببالي ta yadda wato halitta ba za su ɗansu a zuciyata ba ban sa halitta a cikin raina ba Allah kawai nake kallo bana kallon halitta وعلمت وعلمت أنهم لا يضرون
na san cewa su masu wannan aiki duka ba za su iya cutar da ni komai ba ولا ينفع ba za su iya amfani da ni komai ba ولا يكون إلا وعلى الله ba abin da zai tabbata sai wanda Allah yake nufi abin da kaga ya wuce shi Allah ya nufa da matan farko وما أراد abin da ku Allah ya nufa فيه الخير التام to alheri ne suka ji a cikin sa kuma koda a zahirin sa kaga abin ma mai dadi bane eh Allah ya shafe ka da rashin lafiya a zahiri kana ganin ai rashin lafiya ce ba da yaki kaza amma kuma abin nan da Allah ya doro to alheri ne a ƙarshe ko saboda kamar yadda manzo Allah yake faɗa a hadisi ma min musibatin tusibul muslima illa kaffara Allahu biha anhu hatta shawkatun shaqwa ba wata musiba da take shafan mumini musulmi ba sai Allah ya masa kafara dalilin wannan sai an kankare mai wani zunubi ko an daga masa wata martaba ko da kaya dan ka gane kankantar musibar ba wai sai wata katuwar musiba ba a ce kafa ta kare ko gobara ta faru ko an yi masa sata ko kaza duk ba shi ba a'a hatta shaukatun shakwa ko kaya mutum ya taka mumini to ba abin zai taka ta ba akwai abin da Allah yake nufi sai ya kankare masa zunubi ko kuma ya daga mai daraja ta to shikenan wannan da sai nuna maka cewa wato wannan duka jurewa za saboda daga Allah ne abin sai na Abu Hurairah yana cewa ba abin da nafi so a rayuwata irin in ji zazzabi ya kama ni zazzabi akai mamaki yace yi saboda zazzabi shi ne cutar da in ya kama mutum ba lungun da ba zai shiga ba a jikinka da haka duk kowane zunubi sai ya kona amma in ciwon hannu kake iya hannun ne kawai ke ciwo in ciwon kai kake kan ne kawai ke ciwo in ciwon kafa ne kafa ce kawai in baya ne baya ne kawai amma kace zazzabi shi da dillungu da sako na jikinka sai ya shiga ko ina ka rasa ma ina ciwon yake saboda haka ma'ana kenan duk inda zalibi yake ya sakato shi sai na Abu Hurairah yace ni ina son zazzabi saboda wannan dalilin to ma'ana dai a nemi nufi gun Allah ba za a dinga gito bala'i ba amma in bala'in ya sauka ai hakurin daukar sa a san cewa daga Allah ne kuma akwai abin da yake nufi Allah ya ba mu mai sauki
ونصرني na zarafin ingiji
sannan ubangiji tabaraka wata'ala ya taimake ni ya taimako daga gare shi kuma akan cikin wannan musifin kuma
waka fani taraman adani ya zama ya tsayar da ni ko ya isan min da sharrin wanda duk ya min ga ya gaba da ni wa aslaku tilka tariqa eh kamar yadda yake faɗa wa- waka fani daha hibban la ubali man qalani manzo Allah masoyi na sallallahu alaihi wasallam ya ishe ni ya zama gata gare ni haka duk wanda ya yanke gabara na ko ya juya min baya ni bai dame ni ba bana ma kula shi eh la ubali man qalani ka gani Mm. to kuma ku bi wannan hanyar da nabi ku irin yadda ni dinnan kuma
wa amma qaribun da yake zuci wa amma qaribun la yusbihuna nadimina nan gaba kaɗan masu yi muku wannan abin na azaba da cutarwa za su wayi gari suna masu nadama akan abin da suka aikata dan da za su gane ashe ku ne akan hanyar gaskiya hawlillahi wa quwwatihi wannan da karfin Allah da kuma dabarar ubangiji da baraka ta'ala ba da wayan mu ba duk sai sun gane haka
wa inni a'faidi a'lam zamanan ni ni na san cewa akwai wani zamani zai zo nan gaba a nan gaba zai zo lokacin wa ka'annahu bi manzilati mali Shehu Ibrahim ya ce wannan zamanin ni abu na kamar ma an yi an wuce. Yanda ka san lokacin da ya shuɗe haka nake ganin sa. Ba na tabbas ne zai zo. Ni gani nake ka hamma kamar ma har ya zo ya wuce dan ina ganin duk abin da zai fara a cikin sa.
mallaka da tariqakum A wannan lokacin duk wanda bai bi hanyar ku ba yasluha to zai bi wannan hanya a lokacin wa yadam kuma sai yayi nadama me yasa tuntuni bai bi ba sai yanzu dan me yayi makara ma bai bi da wuri ba sai yayi nadama wata rana sai ya ci jiyatsa.
wa hada ma wa bihi bihi ila Wannan shine abin da ya wajaba dama in sanar shi ku a cikin wannan takarda.
wa ta ilaykum aharu Kuma na aiko muku dan uwanku kuma hizbukum masoyanku kuma ababa shine Abubakar Jaji.
ni zurakum dan ya ziyarce ku na'iban anda a madadinmu na turo shi ziyarce ku a madadinmu wa as'alullaha ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala an yi Allah ya taimake mu iyyakum kuma ya taimake ku da fadala ta sa wa yuwa fiqana Allah ya dasar da mu lima yajibu wa yarda lima yuhibbu wa yarda Allah ya dasar da mu ga abin da yake so kuma ya yi da shi
wa dawadikum Mhm.
min al-qulub qulub al-marad Allah tabaraka wa ta'ala ya maganta zukatanku masu cuta
wa yajma'u shamlana Allah ya tattara mu guri guda mu dunkule kullahu kuma ya tattara ku fi ma yahibu cikin abin da shi Allah yake so wa yarda kuma abin da ya zaba wa yarda Mm, abin da Allah ya ji da shi ta tajawara rasulullahi mujawira har ma zama mun yi makotaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi ala'inni a cikin mafi daukaka aljanna mujahidi saboda alfarmar sallallahu alaihi wasallam amin wa salama wa salamu alaikum assalamu wa rahmatullah wa kataba alayhi sayyidi sai dai Ali sai rubuta wannan takarda na kira min saka sayyidina yana mai juya daga rubutun Shehu Ibrahim radiyallahu anhu bi idni kuma da izinin Shehu ibrahim bin Hadi shine Ibrahim ibn Alhaji Abdullahi Tijani bin Zakariya.
a Madinat Kaula
فصل rabewa insha Allah الفاتحة الخامسة عشرة من الوصايا wasiƙa ta goma sha biyar daga cikin wasiyoyi
الحمد لله الذي قال في كتابه Godiya- Mm. Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangiji wanda ya faɗa a cikin littafinsa wanda yake abin kyautace saukarwarsa.
يا أيها الذين آمنوا Ubangiji ce ya kuma da kuma daga ciya ga Allah.
إن تنصروا الله In kun taimaki Allah, Allah ma zai taimake ku, ويثبت أقدامكم kuma Allah zai tabbatar da gajiginku.
والصلاة والسلام Za su da mace tabbata, على من كتب بي وإنك لعلى خلق salati da amince tabbata a bisa wanda aka yi wazanci a Qur'ani Allah ya ce da shi wa innaka la ala khuluqin azim. Wallahi kai kana kan ɗabi'a mai girma ya Rasulullahi.
ثم بي فاستقم كما أمرت Sannan Ubangiji ya kuma yin zance da shi a wani wuri ya ce da shi ka daidaita kamar yadda aka umarce ka ya Rasulullah.
هو الهادي إلى الصراط المستقيم kuma shi ne mai shiryawa ya zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici ورضي الله عن الختم التجاني Allah ya yi daɗin yadda ga cikamakin waliyan shi da shi Tijjani bin Abbas
الذي أوصل المقدمين wanda ya yi wa wato muƙaddamai wasiya وصايا بائدة wanda yake wasiyoyi ne wanda sai ƙari على وصايا المريدين a bisa wasiyoyin da ya yi wa muridai والواصلين wanda kuma da kuma wanda suke wato sun sa wato sun samu sun yi tarbiyya sun yi usuli to ta wasiyar da ya yi wa waɗanda suka yi tarbiyya da wasiyar da ya yi wa da ma ba su tarbiyya ba a cikin muridai to ya yi wa muƙaddamai wasiya ƙari akan wannan kuma abin da shehu ke nufi a nan cewa wannan wasiya da aka yi wa muƙaddamai ba wai ita kenan ba a'a duk wadda aka yi wa muridai ita ma tasu ce duk wanda aka yi wa amuridan ma wasilai ita ma ta muƙaddamai ce da kuma ƙari akan haka ga wata keɓantacciya da wannan muƙaddamai kawai ta shafa sai ita ce za a yi magana akan yanzu amma ba bayan abin da ya gabata bai ni rabin hidimar da aka yi da muqaddimina cewa ni ina sanar da ku na gumsu da wato muƙaddamai shugabanni muƙaddamai na gamsu da suna yadda da su al-muntasibina bina lana wanda suke sun sun dangana gare mu to na yadda da su haƙiƙanin yadda
wa Allah tabaraka wa ta'ala ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala an yi Allah anni majazatukum Allah ya tabaraka wa ta'ala ya dauki nauyin saka muku
gama gama wa mukafa'atukum Allah tabaraka wa ta'ala ya dauki nauyin yi muku tufici a duniya da lahira saboda fadalatunsa
thumma inni usikum hmm.
ziyatan wasiyatu muhibbin mushfiqin sannan kuma ina muku wasiya bayan duk wannan wasiya irin ta masoyi kuma mai tausayi gare ku nafimun lillahi bil billahi kuma mai nasiha dan Allah kuma da Allah wa hiya wasiyar da zan yi muku ita ce an yaqumu jami'a cewa duk mukaddamai inda duk suke to su tashi tsaye baki ɗayan su ala saqil jiddi zage dantse fi irshad al-ihwan a cikin wato shiryar da ƴan uwa kan hanyar hanyar da zaci mukaddami ba runguma hannunsa zai yi ba wajibi ne dinga ƴan uwa da siha yana ga musu abin da yake daidai da wanda ba daidai ba kan ya shuru kawai
wa manatihim da yi musu wasi'in nasiha a cikin addini qaddari da kuma cikin ɗariƙa daima fitar wannan aiki mukaddami ne bada tab tabbi asil anfusihim bayan su mukaddaman sun fara da kansu fa ban ce su yi wa wani wasiya ba sai da na umarce su cewa su ma su yi wa kansu wasiya da farko tukun shi yasa zaka ga shi wani zai magana ya ce usi nafsi wa iyyakum ine wa kaina wasiya kuma ine muku ai ma'ana ba wai kai ka zo ka dinga umarni da abu a to ai a yanzu mutum abin da ake cewa mai dokar bacci ya bige da gangadi na musu na na na na abu ai ga abu kyau ba kai kake cewa ka ai abu kuma sai kana yi a fa fita binan sika ka fara da kanka tukun su mai manta ulu sannan zai ga dubu kuma iyalinka su ma ka gyara su sannan ka fita waje ka gyara wasu amma ka aka gidanka bai gyaru ba ko kai kanka baka gyaru ba kuma kana kokarin ka ci zaka wannan siya zai dauka ai da siya ma ba ta shiga ba dan wanda ka gama ita a aikin banza shi fa kaza yake yana kaza yana kaza kuma ka ji ni zan ce in kaza eh daga baki da
wa hiya Allah ya'muru bi shay'in
ma'ana abin da nake musu wasiya da shi shine kar su umarci wani da aikata wani abu illa bada an yasbu ilayhi sai bayan su sun riga ya zuwa ga aikata wannan abin su fara yi kafin su ce wani yayi
wala yajju min shay'in an shay'in an shay'in wala yajzu yawa wala yanzajiru kar kuma wai ne fashi kuma okay wala yanzajiru kar su zama wato sun tsawatar illa bada an yanzu anhu au kar su kar su kar su tsawa ga barin aikata wani abu illa ba da an yanzajiru an sai su sun hani ga barin abin tukun da farko
wala yatakallamu wala ya takasalu kar kuma su yi wato kasala fa yadullu bihim jam'u jam'un kabirin to idan sun yi kasala to jama'a da yawa za su bata saboda wannan kasalar ta su za ci ah shehi ma gashi nan ya kwanta bacci baya farkawa ko sau ha, sai asuba baya wani abu saboda haka mu ai mu kwance mu huta ka gani kaga wasu bace da bace kake nan wato a shehi ma gashi nan shi ma ba wazifa yake zuwa ba saboda haka ina ga dama na je na samu lokaci sai baya yi to kaga batan ka ya jawo da yawa san bata saboda koyi yake da kai kai kai mukaddami shi yasa ake so kullum mukaddami ya zama yana kasahun gaba a cikin da alheri zama duk alheri yana sahun gaba a cikinsa saboda da yadda wannan ne wasu za su umartu tun ma bai ci su yi ba haka kuma duk abin da yake ba daidai ba a ga mukaddimi yana kauce masa saboda da wannan ne wasu kuma za su hannu tun ma bai hana su ba ba gani
wala ta ya adarru bil amati Ba wani- latin akabi ba wani abu da ya fi cutar da gama garin mutane fiye da batan manya da manya sun bata to ba mai sun dalilin batan nasu duk kowa sai bace kawai da kuma manya sun shiru ba sai sun ce wani shiru ba ma dalilin wannan duk sai kowa ya shiru kuma shikenan
samahana Allah wa iyyahu Allah ya mana afuwa da mu da su baki da
wala yaqdawu wasala bainahum kar kuma saduwa tsakaninsu da mukaddamai da waliyai da mu- da muridai ta yanki ka a- ka a yanke saduwa kullum yana wannan saduwa wa tsakanin jagoransu ko ko su mukaddaman kar su yanke alaka tsakanin da nasu jagora domin da an ce mukaddami da kai ta ba ta kai ne shautu da bare ko na'am nace wai dan an ce kai mukaddami na ba ta kai ne shautu da bare ko da haka dai dole akwai na gaba da kai kai ma a cikin a cikin lamarin to kakka bari wannan na gaba da kai din ka yanke gabaransa a kai ka koma masa a lokaci lokaci dan ka dinga karɓo shiriya kamar yadda kake shirin da wani kar ka dogara da cewa kai kai babba ne ko kaza kaza kaza kaza dole mukaddami zama shi yana da sama yana da babba dake gaban sa saboda in ya yanke daga mukaddaka kuduwa daga koyin da yake da wato wanda yake koyi da shi ya yanke alaka da shi to shikenan sai madadi ya yanke daga nan ko ba zai karu ba kuma sai madadin ya yanke kuma gaburan wato mabiyansa shi ma madadin da suke karshen sa kuma da haka duk wani babba a wani guri a wani gari ko a wata unguwa ko a ina yake falyulazimu zawiyata to ya dinga lizimta zuwa zawiya a cikin lokutan nan guda biyar na sallah duk lokacin sallah ya zama kana zawiya kana cikin zawiya da ke da sallah kakka duka zama a cikin gida kai sallah ka kuma ga murijai suna ganin haka a shi kana ka koya musu wa ya zama sa shi ma ta ta ai shi ne ba ya zuwa haka na da yamma kuma wajibi a ganka a zawiya saboda wazifa in lokacin yamma ake wazifa kenan kuma lokacin asuba ne ma kaje dai ma wani lokaci ake wazifa dai a zawiyar da zama dai lokacin wazifa in yayi dai za a ganka a zawiya duka baki da kuma ko da shi kadai ne mukaddamin wato ma'ana ya ma zo zawiyar ba mu wanda za a yi wazifar da shi shi kadai ne yazo to kakka yi ta a gida dai wazifa ta zo ka yi ta a cikin zawiya ko da kai kadai din ne yi ta kai kadai din a cikin zawiya kana haka kana haka Allah ya baka abokan tayi in yana yin haka ta ai ba wani amma mamaki bane ya qadiyallahu lahu sai Allah ya hukunta maka wanda zai zo tare da kai ku yi wazifar tare wannan da karfin Allah da dabara Allah a nan za ku dinga karuwa sai ga abin yana rayuwa kuma ku kiyaye sirrukan ku ko da asirai waɗanda suke ma duniya suka shafa ba ma lahira ba ku kiyaye balle wanda suka dama asirai da tsakanin bawa da Allah kaka dinga fitowa kana faɗa su kana bayyana su balle kuma asirin da suke ma na sanin Allah na cikin sha'anin tarbiyya ma ko ko sha'anin ma'arifa wannan wajibi a boye su to na duniyar ma an ce ka boye balle wani abu in yan kuɗi ka samu kuka zo ka dinga kwala za to kana ta surutu ka boye ka gode wa Allah da ni'imar da ya maka kuma ka sarrafa da cikin da'a wani ma'ana ko eh in ma wata aure kake nema ka boye tukun sai dai abin ya zo sannan ka bayyana wani duk dai wani alherin ya taso sai ka bai ka boye tukun saboda kullu zini matin mahsud kamar wanda Allah ya faɗa duk abocin ma nima ba mu yi hasada ne garan hasada ne ya aje tan kuɗi abin kuma ka zo ka rasa to sai ka ba a hankali tuwo in lokacin a bayyana ya sai ka bayyana dan ka gode wa Allah ka gani to balle kuma asarayi da suke ma na hadar rububiyya kuma waye a ce ka saboda duk wanda ya boye sirrinsa to wannan ya mallaki lamarinsa a hannunsa amma wanda yake bayyana sirrinsa to lamarinsa ba zai je ko ina ba kuwa ku lizumci haƙuri haka na kuma ku lizumci yadda da ƙaddara da ubangiji ya ƙaddara muku to in kun yi haka to ku yi hadiyoyi a tsakaninku wato ku dinga yin kyaututtuka an samu dama ku yi soyayya da juna kuma ku dinga yin ziyarceceniya dan Allah ba dan neman wani abin amfanin duniya ba. Sannan kuma ku dinga zama cikin Allah, kar muridan zawiya ko shehi da muridan su dinga yankewa gabarin juna. A rika samun wani lokaci irin wanda muke ciki nan yanzu, da za a zauna ana muzakara, ana tunasar da juna sha'anin Allah. A samu dan wani tabi ko wasu kasidu ko wani abu karantawa ana tawajudi kuma ana zakkar da juna sha'anin da ake ciki. ko kuma a ɗauki littafin ɗariƙa a karantar da mutane su fahimci ma mai ɗariƙar ko a ɗauki wani abu dai wanda zai motsa zuciya a cikin lamarin Allah to a dinga wannan shine ma'anar tuta da sufi ku dinga zama cikin Allah sannan kuma ku dinga yin mubazala wato ana tsaitsaita soyayya tsakanin juna ko kuma sakin fuska da juna sannan ku lizimci hidima ga shehunnai kuma a dinga musu hidima su shehunnai da kuma soyayya gare su domin mazaje suna cewa duk wanda duk wanda muka mai da shi hajiminmu to ku sai mun gabatar da shi ya zama shugaba akan mutane ba haka nan ake hidima ba ta faɗo haka nan in dai ka ga shehi ya sakhare ka a cikin hidima to ko Allah ya da albishirin ka eh ba haka nan bane sai ka zo kai dariya saboda wannan
ba za su kare ku kar ku yanke da juna ba za su dafa kar ku ba juna baya ba za su haɗa kar ku yi hasada ba za su kar ku yi kiyayya kuma ibadar lahi ku kuno ikhwanan ku zama ɗan uwa ibadallahi ko bayan Allah cikakku
wala kullu kabirin fi majalisi ya zama wajibi akan duk wani mukaddami da yake a wani binni a wani gari da kura fiyar kewa wanda garin ɗan uwa ɗan ɗariƙa sun yawaita a cikinsa
an yamliya za to wajibin sai kokari shi wannan mukaddami ya gina zawiya ka a dinga zama ana rara gefe a cikin sauraye ko ko a kofar gidan wani gida ko a wani gari ko kuma a kuna zuwa masallacin da ba na ku ba kuna ara kuna wazifa a ciki a a gina zawiya cikakkiya ta zama mallakin uwa mm.
ذلك حالي وحال بلدي a gina zawiya wanda za ta zama ta dace da halinsa da halin garinsa ai halinsa da halin garinsa in babban ne kai kana da kuɗi ko kana da hadamai da yawa da kaza kaza shi na a gina mai kyau wanda za ta zama ta kawa wanda za ta zama ta anuna in kuma a'a sai a hankali lallaba ake to lallaba din ai ko da ta kasa ce eh ko nan tubalin eh, yambu ne a gina a dai zawiyar sai ku yi ta daidai da halinku eh
ويقوم في تعميرها بالصلوات الخمس kuma shi mukaddamin nan ya tsaya tsayin daka wajen raye wannan zawiya da aka gina da yin salloli biyar a cikin ta يقوم فيها shi da kansa ya dinga limanci a ciki a zawiyar shi zai liman يولى إمامه au yi walli imamin fiya ko kuma ya nada wani ya zama limamin shi ya rika zama mamu amma kullun shi ne a tsawon gaba بفضله yawwa ya rika yin sallah da su ya sa wani limamin shi ne mai sallah kai ku kana bin sa kullun amma dai kullun mukaddami ya shigo a yi da shi
ولا يتخلق هو أيضا wala ya takhallabu yawwa kar shi ya jinkiri gaba da sallah dan ya nada liman ki ta ga liman can nasa ni daga sauro mahimmi a'a kaka bane ga sauro je kai dai ka shiga sahun gaba kanka a ciki yawwa subhanallah shi ba yake to wannan fa take faila yan uwa eh wannan shine faila ga faila nan sa ta zuba da kanta wannan maganganu duk da ake shehu Ibrahim ne yake magana da kansa tukun to kan wani zo dinga wani shume eh zai faɗa abin da ya ga dama ce shine faila ga shehu nan shi ke ga mana faila da kansa yan uwa mu kula mhm وإن كان يجب أن يجعل كل كبير أمينا idan ya zama zai yiwu an yi zama an ga wajen baba yawa idan ya zama zai yiwu kowane mukaddami ya sanya wakilin zawiya a garinsa ga zawiya an gina na naɗawa na shine wakilin zawiya wannan ba laifi bane ai division of labor ne dama a ka'ida ko ina aka samu mutane sun sun ɗaran ma uku to a- a rika samun shugabanci da jagoranci kowa a mallaka masa wani guri da zai kula da shi kai kula da kaza ko man gali kula mana da sauti eh da abin da ya shafi lantarki kula mana da wannan bangaren ko malam Musa lura da wajen bangaren karatu kai malam eh, eh, Mustafa kula mana da bangaren zawiya eh kai wane man sani yi mana asaya kula da bangaren shayi misali ko eh wai ma'ana dai inda aka samu su a- a wakilci wane kula da kaza wane kula da kaza ni gaba da nan
ذات زمن المصيرة مصيرة Ma- mai sarati ميسرة idan ya zama zo- lokacin yalwa ya zo an samu lokacin yalwa يجمع الأحباب
Mhm.
بعد كل ذكر ahbabu أحباب بعد كل ذكر كل يوم الجمعة to idan ana cikin lokacin yalwa kamar an yi girbin damuna yalwa ta samu ko kuma an dawo albashi wata ya kare ko wani kaza da irin haka ɗan uwa sa cikin walwala ba a takura ake sannan ba to ɗan uwa su dinga haɗawa duk bayan zikirin juma'a duk da aka yi zikirin juma'a a gama ranar juma'a to ɗan uwa su dan haɗa hadiya ta zawiya a ɗaga hula ta to hadiyar zawiya jama'a shikenan a har hado kamar yadda ake ko ana ranar juma'a an gama zikirin juma'a a ɗaga hula a ce to hadiya hadiyar zawiya shikenan a har hado mhm faran kan yawwa kowa ya kawo sulai a saka shi ya ce sulai za a rika sakawa kaji ma sulai ne dan faran kan kawai faran ke da faran eh shine karamin kudin su sulai kenan to sulai sulai a rika hada kamar kwanjala ko jara goma goma yanzu ko dari ma eh, kai koro ba da cewa za a dora haraji kowa sai amma dai a daga hula ɗan uwa bismillah fi sabilillah a hado saboda kar a zo a rika dogara kan wani abu kan koyin wani duk wani abu na ban zawiya ɗan kankani ba wani mai yawa ba Hmm? in batir za a canja wa fitila ta zawiya sai an tafi neman taimako gurin gurin gurin gurin wani a kaga akwai wulakanta a ciki akwai kuma sakaci na yan uwa abinda za a yi za mu iya kanmu ne bai gagara ba wannan ah in shimfiɗa za a canja a zawiya sai an tafi neman taimako gurin mutane in mai suna abin inji za a zuwa fetur sai an tafi neman taimako kuma mutane a'a mu ɗan uwa mai wa kanmu duk juma'a an gama zikirin juma'a ce da kullum bai to a kala juma'a an gama zikirin juma'a shi kenan daga hula kowa ya sako hadiyar zawiya a tattara a je ga ma'aji ya aji shi kenan in za a sai fitila a saya a ciki in za a sai fetur a saya a ciki in za a sai shimfiɗa a saya a ciki to wannan shine daidai kaga dama wannan abu alhamdulillah ana kansa to kuma dama cincin shehu ya ce a haka radiyallahu anhu na'am aw kullum ala qalb daqatihi ko kuma a'a amma dai ba faranci ɗaya za a haɗa ba eh to kowa ya bayar gwadon ikonsa dan wani zai iya bada sama da frank kila wani zai iya bada dubu sai ya bada dubu wani zai iya bada sama da dubun ma ya bayar wani kuma a'a naira goma ce karfin su sai bayar ita kadai ita nan ta isa mhm
tattabi'u bidalika ala masalin wannan abin da yasa na ce muku haka don ku dinga samun abin da za ku taimaki kanku wajen gyara lamarin zawiya da shi kuma in wani bako aka yi ma kaga ba a dora shi wahala ba don watakila wani lokaci bako ya zo shehi ma bai da kuɗin da zai sai mai kosai to nan ma gashi na a zawiya ana haɗawa shi kenan ga bako ya zo a ɗauko abin zawiya a sayo masa koko a sayo mai kosai a sayo ɗan abin da za a sayo masa na hidima a yi masa in zai tafi a bashi ɗan abin da za a bashi ya riƙe saboda hanya haka duk wannan yayi daidai an taimaka
kalburushi kamar misalin shimfiɗu wana bidalika da da- da- da misalin wannan rawa rawa fita abun yake waye ce take flop faqala alayhi lakum yawa eh eh a ila shi kai wannan na faqala alayhi lakum fi dalika to nayi muku izini a cikin wannan issue
wa amartukum bihi kuma na umarce ku da yin haka ku rika yi
wa iyyakum wattawakkul fiha bima yaqudu fihi al'amatu Mm. amma kuma ina tsawatar da ku gabaran shiga cikin abin da gama garin mutane suke kutsawa a cikin sanar daga abin da ba shi kenan ba ina muku gargaɗi akan haka min al-i'tirad ala Allah na daga kau da kai gabaran Allah tabaraka wa ta'ala bima da bihi al-maqadir a cikin duk abin da kaddara ta gudanar da shi in dan wata musiba ta samu mutum kuma sai ya rika wa Allah fito na fito ko ka je na challenge din ubangiji Allah me yasa zaka yi min haka me ne maka a'udhu billahi wannan ai akwai fita daga hanya a cikin sa akwai sauka daga layi da yawa akwai mutane irin wannan fa amma mutane wanda suke jahilai in abin ya samu mutum suka yi why me why me me yasa ni ne ni wannan take faruwa ne sai ni ni shikenan ni kaza kaza wai mene wa Allah ne wannan fita daga musulunci ne ba sun da zai wannan fa kafirci ne ba mutum ya gaba da irin wannan to shi yace ina tsawatar da ku gabar haka mm wala eh tasiu tasiu zanna billahi kar ku dinga munana wa Allah zato ku dauka Allah tabaraka ta'ala yana sanar da ku kuma yana son ku kuma ya yarda da ku kullum ku dinga dauka Allah a haka wala bi ibadihi kar ku munana zato kuma ga bayin Allah kuma
wala bi dahari kar kuma ku munana zato kuma ga zamani ma kansa dan Allah ya ce ku ku zagi zamani ni ne zamanin inna Allah huwa ad-dahar kaji ba Allah ya ce shi ne zamani ka zagi zamani kenan kaje ka zagi zamani wa kaza ga auzubillahi oh sai mu wannan gubatattun zamanin kaza kaza kaza kaza a kake zagi Allah ya ce shi ne zamani ba wani abu ne zamani bai Allah ne kawai la farqu fi dhalika bayna ma la farka babu yawa fi dhalika bayna ma madha wa ma sayati Mhm. ba wani bambanci a cikin wannan a zamani kenan tsakanin abin da ya shuɗe da wanda zai zo nan gaba ɗaya ne a gun Allah saboda ba wani abu daban
واقتلوا من الوقوف بباب الله ku yawaita tsayawa a kofar Allah tabaraka wa ta'ala بالدعاء li anfusikum ga yin addu'a ga kanku ku dinga addu'a kaga zauna haka na baka addu'a ka dinga addu'a ga Allah ولأحبابكم ka dinga addu'a ga masoya ولخاصة ka العباد dinga addu'a ga kibantattun bayi da وعامة kuma wato gama garin bayi su ma ka dinga musu addu'a dinga addu'a kullum وعليكم بالاستكثار na na hore ku da yawaita yin salatul fatiha ma gode ka dinga yawaita ta
أقل ما على واحد منكم mafi karancin abin da ke kan kowanne daga cikin ku muqaddamai nan ba da muqaddamai shi yake magana fa mafi karancin abin da ke kan muqaddami a kullun ya dinga yi مع هذا الأكاديمي ku manya kenan ku muqaddamai ku dinga yi kullun ستة آلاف shine salatul fati dubu shida da صباحا safe ومثل ذلك مساء da yamma ma salatul fati dubu shida kaga baka da aiki salatul fati Eh, baka da aiki dan in baka riga kun zama jiki kai da isa ba to dubu shida ma ba ta haɗu ba dubu goma sha biyu a rana kullum wallahi in ba ta zama ma jiki ba ku zama jiki kai da ita kun haɗe ba wallahi ba ta haɗu ba a dai kokari dai da za a iya amma dai a yawaita to ka ji mafi karanci ne wannan ba mafi yawa ba mafi karanci abin da ke kan kowane muƙaddami a ce muƙaddamancin na fa ba wasa bane fa mutum ya zo dinga ci wai kaga mutum ya sa a facebook amma mukaddami abu mukaddami ta da baji dubu da wata haduwa rana kana kana kana nan kana zawo takarda a facebook amma mukaddami wannan wasa kenan amma mukaddami shine abin nuna haka zo ka sa facebook ko mutum ya gama rubutu mukaddam wani haba wasa ne abu wannan yana da rashin maturity da matan farko ma baka kai ai maka abin ba kar mu dauki abu wasa yanwa wannan ba wasa bane Allah iya mana mhm wa akalla nawafilukum
mafi karancin nafilfilin da za ku dinga yi ku mukaddamai kullum hamsuna raka'atan shine raka'a hamsin ta nafila fa banda farilla bayyana yawmi wannan ne tsakanin dare da rana tsakanin wuni da rana ku dinga raka'a hamsin kullum eh to amma nan ina ganin shi yana nufin hadda hadda farilla eh raka'a goma sha bakwai ta farilla in ka hada ta da wacce saboda hakan lissafin yanzu da manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam ko shine zai baka raka'a hamsin nan kullum akalla abinda za ku dinga yi raka'a hamsin eh kafin asuba kai raka sai alfajiri sannan kai sallar asuba sannan wato da da walhaka sai ka raka'a takwas hudu so biyu so biyu ko sannan kuma kafin azhar ka raka'a hudu bayan sannan kai azhar din bayan azhar ka raka'a hudu kafin la'asar ka kuma yin hudu sannan kai la'asar kai magariba uku bayan magariba kai raka'a biyu kuma sannan Aisha bayan Isha kuma kai shafa'i da wuturi sannan kuma ka zo cikin dare kuma ka yi raka'a goma sha biyu da maza Allah yake ko raka'a goma to za ka samu hamsin ta tashi ta tashi daga baki da lallai ne kan mukaddami ta tsaya kan wannan kullum na'am wa alaikum bi bi ake yin salatul fatih na hore ku da yin ɗari na salatul fatih ma gobe ka hadiyatu dimma lana wannan hadiya ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaikum min ya nati sannan ya dadi ku dubu salamu wa ta'ala safa da yamma wannan ma da sai kun dinga yi ku mukaddamai wa alaikum bima bima bima ataini min salatul fatih sannan kuma na hore ku da wasu ɗari biyu kuma ta salatul fatih kuma kullu lailatul jumu'ati daddaren juma'a kuma wannan da ma ita ma salatul fatih ɗari biyu kuma daddaren juma'a kuma yau irin yau kenan alhamdulillah
wa alaikum bi sadaqati na hore ku da yin sadaka ku mukaddamai wa law khudatan ko da gurasa ce ka bayar kullu a yawmin kullun ka ciyar da mutum ko da gurasa ce ka bashi aw akalla ko kuma fi karanci daga gurasa aw ko akalla kuma fiye da haka in ka in ya samu
wa alaikum bi ta tazimu shurafai na hore ku da girmama sharifai kuma wa ahli llahi na hore ku da girmama ma- wato bayan Allah ahlullahi kuma wal awliya da kuma waliyai da wal mashayikh shehunnai wal ulama da, da, da malamai wa talabatul ilm da kuma ma- eh, ɗalibai masu neman ilimi za a girmama su
وعليكم بتعذيب كل كل من قدمه شيخا sai hukum yawa shine fa'ilin na hore ku da girmama duk wanda shehun ku kuma ya kaddamar da shi eh shehin ka ne ba wannan mukaddamanci to shi kuma ka girmama shi kuwa فإن ذلك من تعذيبه domin wannan girmama da zaka yi masa daga cikin girmama shehin ka
وتعذيب الأشياخ shi ku girmama shehunnai من تعذيب ai yana daga الشيخ.
cikin wani bangare na girmama Allah
وفي ذلك fawzul dar shi ku girmama Allah ai rabo ta duniya da lahira kenan
وابشروا wa abshiru ku ya albashir albasharu albashirun ku فإن الله cewa Allah tabaaraka ta'ala قال في ya faɗa a cikin littafin sa ولنبلونكم بشيء wallahi za mu jarrabe ku inji Allah da wani abu daga cikin tsoro والجوع da kuma wani abu daga cikin yunwa ولقد من الأموال za mu jarrabe ku kuma da tawayar dukiya ku rasa kuɗi والأنفس da kuma tawayar rayuka ku dinga mutuwa dinga mutuwa والثمرات da kuma ta- tawayar amfanin gona ma وبشر الصابرين amma kai wa masu juriya da haƙuri kuma bishara akan wannan الذين إذا أصابتهم مصيبة su waye masu juriya su ne wanda in musiba ta afka musu قالوا sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke da amma gari shi zamu koma أولئك عليهم صلوات to irin wayannan su ne wato jin kai tabbata gare su ga ubangiji ورحمة da kuma rahama وأولئك هم المهتدون wayannan sanaka su ne wanda suke shiryayyu
ولعل mm.
نقص الثمرات to me yiwa tawayar amfanin gona din nan tawayar abinci آخر البلايا ya zama shine karshen bala'o'in da zamu gani a rayuwar mu insha Allah dan yanzu har da ake ciki kenan ji shofu ba a wancan zamanin ana cikin lokacin tawayar abinci ne yanzu ana fama da wahala abinci to ai kaga yanzu ma ko da yake yanzu ma tsakani da Allah ba abincin da babu ba yagwa akwai dai abin da babu a ba abinci ba a da yayi yake wa mutane wahalar samu ko ko yake wahalar sai a gwan yan uwa ai tsada shi dake amma ba wai abincin abinci gashi na available ko ina yana nan ba yunwa ake ciki ba amma abin da ake ciki shi ne tsadar abincin da wahalar samun kuɗin da za a sai shi to Allah ya dafa mana shi wace mai wa wannan tsada da ake gani da wannan rashin abinci shine karshen bala'o'in da za a gani wanda suke dama sun jejjero akan mutane a wannan shekaru an yi kaza an yi kaza an yi fama da kaza to yanzu dai gashi a halin da ake ciki na wahala abinci mun gode wa Allah ubangijin talakai ku yi ku dinga taimake keniya kuma a cikin duk abin da kuka nufa in an ji wani dan uwa zai aure a zawiya shikenan a tare a dafa masa ko mai kallabi ya kawo mai takalmi ya kawo mai jaka ya kawo a hada laifi a kai ko kuma in kuɗi ne wannan ya kawo naira kaza ne kaza za a hada masa a bashi to ga gudun ma ka za ta taimake ka in gida yake gina aje a taimaka tafa mai ɗaukar kwanan siminti mai ɗaukar kaza mai kaza ko wanda ya iya burkila je wanda ya iya fente je wanda ya iya kaza a je nan da nan a hada masa shi ne yan wantakar shi ne kuma zamantakewar haka ya kamata zawiya ta kasance ta'awunu alama kasatu ku dinga taimake ke ne junanku a duk abin da kuka nufa na farko ne a samu haɗuwar kalma ta kun kalma ta haɗu baki ya haɗu akan abu ɗaya domin jama'a rahama ce shi ko rabuwa da warewa to wannan azaba ne Allah tabaraka ta'ala wallaha ta'ala as'al Allah ta'ala nake roƙo Allah ya jibince mu kuma ya jibince ku dama shi ke jibinta mutanen kirki Allah ya sa mu a cikin su wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh masoyin ku ne rubuta wannan takarda kuma mai muku nasiha shine Shehu Ibrahim dan Alhaji Abdullahi Batijani yes akwai su aka rubuta takardar nan ai sai ko su subhanallah wato wannan takarda ya dace a ce kowace zawiya ma an kafe ta kowace zawiya ya dace a ce duk zawuyoyin duk inda zawuya take akalla a ce wani tukar dama an fito da ita kowa tana hannunsa kuma mukaddamai wajibi ma su daga karanta ƴan uwa wannan takarda duk kuma wanda za a nada mukaddami za a bashi mukaddamanci ya dace a ce an zaunar da shi an karanta mai takardar nan ya san ta tukun ya ji wannan takarda tukun sannan a bashi abin da za a bashi dan ba da haka ba to na to ai shi ne kuma a rika tadribi ma kai tadribi za a rika yi in za ma gaba kaddin yi an ga dace ka kai talahiya shi taje ka kafa karkayin kaza kullun ka ka ka adalci a hora ka tukun akan salar ba ce ma tukun da da wannan duk nafabi da wannan kaza sai an ga ka dau hanya ce to bismillah aya tabi dan dai mukaddamanci ne akwai na larura eh akwai na larura akan yi na larura da ka je gari a matsayin bako ka tare gari duk gaba ɗaya gari ga ƴan uwa suna sallama ran Allah ba wanda zai kama hannunsu ba wanda zai ba dariƙa ba kaza kaza to kai kuma kullum na kuma can kuma tare ya zaka a can ba kuma zuwa ya zaka ji ai dole shi kenan ka samu wani da yake kaga salahiyya tare da shi ki to wani an kaddamar da kai ka rikawa dariƙa amma ka za iya nan ka ga mai sharɗa da kuma ka tafiya ka to wannan nan larura ne wannan eh amma ka'ida da sai a duk an dora shi akan hanya tukun sannan Allah ya ba mu dacewa dai Allah ba mu ikon ma muka nan sa na'am ya kai ɗana abu Ali Sisi Oktob ka rubuta ka rubuta kwafi na wannan takarda ka rubuta shi luwa da jiga dana kuma ta gwaina shine abubakar surumba ka rubuta mai ita kuma mai wannan takarda wali mu'abdi ka rubuta mu abdiyank shi ma da dan uwansa Muhammadu Zainaba ka rubuta Alhaji Muhammadu Zainaba wan shehu ne radiyallahu dan wan shehu ne shi ma in yasni Alhaji Abdullahi yasni ka rubuta Aminu Shakar Jas ka rubuta Muhammad Lamin Jas ka rubuta Mahmud Job baban Shehu Barhama Job kenan shine Mahmud Job ka rubuta wa Sheikh Malik Fal ka rubuta Malik Ondo ka rubuta Ali Lo Cham ka rubuta Ahmad Cham ka rubuta Malik So shi ma Bide ka rubuta Muhammad Bide Bide dai yawa Ibrahim Bide shi ga mutane wasa duk suna mutanen Ghana ne a Gambia ne ka rubuta Alhaji Ma'azu shi ma ka kuma masa ita da Salimu Cham da Labaran Cham shi ma ka rubuta masa kuma takardar nan shi ma shi eh Shehu Fai shi ma ka rubuta masa Dawud Shak shi ma rubuta masa takardar nan ka rubuta Alhaji Bide ka rubuta abdujaf shi ma duka rubuta musu gwargwadon da yadda ka samu lokaci dai duk dai wa'annan ka kuma musu takarda na kowa ka mai kwafi ka san lokacin ba ba foto kwafi sannan ba foto kwafi ba shi ake da shi ba shi ne shi ka zauna duk kowa ka yi mai kwafi ka yi mai daya nusa daban gwagwadon yadda lokaci dai ya ishe ka ka musu sannan bayan su wa'annan da na faɗa to al'amsal fal amsal ka duba wanda suka dace kuma su baka kuma musu ka ta kuma wa muqaddamai duk muqaddami a rubuta masa wannan kenan kai ma kai wa kanka kai wa kanka kufi kai ma kai wa kanka takarda shau umar gai shi ma kai masa usman jai shi ma kai masa wani ibrafal shau ibrafal shi ma kai masa haka na ƴan wannan Mahamudu da Haji da Shafi'u dukkan musu kowa kai mai takarda wasala dukkan musu wannan takarda baki da shi yasa nace ya kamata a ce duk lauya ma musu to haka da shi haka dinga lissafi dan mukaddam ya kamata yana da takarda a ji yana karanta da yana ganin me shi faɗa ka Alhaji Ibrahim Allah ta zama da batu jani radiyallahu anhu shi rubuta takarda alhamdulillah alhamdulillah eh da Kano aka turo wanda haka shi zai fada can zai a rubuta wa shi Usman a rubuta wa shi zalika a banza a rubuta wa duk sai ya faɗe su radiyallahu to wai ma'ana dai ko da ba faɗo wa'annan din ba abinda shi yake nufi kawai kowa daga mukaddamai ya zama dai kowa ya samu takaddan nan ba saboda girman abin da shi faɗa cikin ta kuma ai ka gani dai barawa ce wacce ta haɗe komai in dai ga sha'anin mukaddamanci da kuma jagorancin yan uwa duk shi ya faɗa komai a cikin ta kuma wannan na ƙara nuna cewa faila abin da tsari sai an tsarika ba kara zuba ake ba kuma mun shi ya mutu da za a yi shi Allah ba mu dacewa naka annabi sallallahu alaihi wasallam ah ta su kai mana
Salatul Fatiha uku.
اللهم صل على سيدنا محمد ما أغلب الخلق اللهم صل على سيدنا محمد ما أغلب الخلق خاتم ما أغلب
صلاة الفاتحة
آمين آمين آمين آمين فاتحة صلاة الفاتحة
Me yasa da riga? Waye zai karɓi da riga? Ha? To mazo? Nan mala, na? Ho, ka tsayar?